أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله kamar yadda muka bayyana da safe kasancewa muna cikin wata rabi'ul awwal ya kamata mu shawwaka yan uwa masoya manzo sallallahu ga manzo sallallahu alaihi wasallama shine muke karanta mata yassara abin da ya sauƙaƙa cikin wannan littafi mai suna al-wasa'il mutaqabbala mun tsaya ne a inda muka karanta a sabirun wa uhudun akramul ardi turbatan muhajaruhu hadha wa zalika mafasu yace bihi به كف عن عدوانه كل معتد وأقلع عن إفساده كل مفسد ففي كل منحا للصلاح ومقصد سعى الناس مرؤوب ببأس محمد فلا غارة تفتى ولا أعدى منكفور به يشهد سبب منذ صلى الله عليه وسلم kufa an udwanihi kullu mutadi duk wani mai mugunta mai cin zali aka aka hana shi cin zalinsa aka hana shi udwaninsa ya zo kufa a wata nuska kaffa in ka ce kaffa kullu din fa'ili ne in ka ce kufa kullu din na'ibul fa'ili ne duk wani mai cin zali mai shiga haƙƙin mutane da uduwaninsa da bayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka hana shi cin zalin da yake yi da uduwaninsa wa aqla an ifsadihi kullu mufsidin da shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne kullu mufsidi duk wani mai barna ya cire kansa daga cikin barnan da yake yi aka ce aqla'a shine a fusku abu ya tsaya ce shine wanda ya zo a cikin qur'ani wa ya sama'u aqli'i aqli'i sama ki rike ki janye ruwan da kike zubarwa shine aqli'i duk wani mai barna da zuwa manzal sallama ya janye barnansa da yake yi fa fi kulli manha lisalahi wa mafsadi a kowanne bangare na gyara da kowanne bangare na manufa sa'an nasi mar'ubun barnan mutane a gyare yake bi ba'azi muhammadi da aiko da manzo sallama ta kowanne bangare ta kowanne manufa barnan da mutane suke yi manzo Allah sallama da zuwansa sai ya zo ya gyara wannan barnan gaba daya fala gharatun tuksha saboda haka babu wani hari ko wasu hare-hare da za a ji tsoro bayan an aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama wala ahada yunkasu saboda haka babu wani alkawari da za a iya warwarewa saboda haka ma'aiki sallama ya kawo amnu da istiqraru cikin al'umma gaba daya waɗanda suke musulmai ne da waɗanda ba musulmai ba gaba daya على فتدانى الخلق دون ارتفاعه وما النجم إلا واقع عن يفاعه فأما من استعصى فنهب نصاعه صباتهم قد ألفت باتباعه وجمع رسول الله لا يتشعب يجي على من زال الله صلى الله عليه وسلم يا أوكك fatadanal khalqu sai mutane gaba daya da ya ɗaukaka suka zamanto daidai suka zamanto daidai dunar tifa'ihi suka yi ƙasa da ɗaukakan da shi yayi ma'ana wannan duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya halatta to yana nan a ƙasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi ne ko me ko menene shi dai abin Allah ne ya halice abin to abin yana nan ƙasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zamanto duka ɗaya ne in aka duba ko aka danganta su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa man najmu tauraro bai kasance ba illa waqi'un an ya fa'ihi yana kasa ya faɗi kasa da ɗaukakarsa Mm.
mana duk ɗaukakar tauraron na ana cewa tsakanin sama da ƙasa a sama- tsakanin ƙasa da inda tauraro yake a kilomita ne miliyoyi wanda kowanne tauraro ɗaya ya fi faɗin duniyar nan girma saboda nisan da yake ne ake ganinsa ɗan ƙarami din nan to duk da ɗaukakan da tauraro ya yi to yana nan ƙasa da ɗaukakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana ce mishi a tashbihu dimni a tashbihu dimni ma'ana ana so ka gano abu ne to shine sai a shabbaha maka da wani abin da hankalinka zai iya ɗauka zai iya ganowa kamar yadda ɗazu muka yi bayani tashbihi a babin manzo sallallahu alaihi wasallam kusantarwa ne ana so a kusantar maka ka gane abin ne فأما من استعصى أما دون يكي بمن ذا الله صلى الله عليه وسلم فنحب نسائه to akwai ganimar yaƙansa ma'ana za za a yaƙe shi za a yaƙe shi a karɓe abin da ya mallaka a matsayin ganima asalinsa na habudin abin nan khabar ne li mubtada'in mahzufin asalinsa falahu na sa'i manzo sallama yana da ah, ganimar yaƙarsa shi wannan mutum sai aka cire khabar din aka bar mutada din ko falana mu musulmai na sa'i muna da ganimar yaƙansa asalin na din kwata ne nisa'i kuma ah, ah, kash- kash- ka ka- kashe mutum ya faɗi ƙasa subatuhum tarwatsuwansu tarwatsuwansu qad ullifat an hada an hada su guda bittiba'ihi da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana fanfiru subatin subatin ay fanfiru mutafarriqina daban-daban kenan sannan ah, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum suna tarwatse larabawa amma aka haɗa kansu da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har Allah yake cewa wa Allah fa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim irin rashin jituwa da juna da laraba suke suke suke da shi inda kai ne kake rike da ciyar da mutanen duniyan nan gaba ɗaya ba za ka iya haɗa kansu ba saboda duk wanda kake ɗaukar ɗawainiyarsu in suka samu baraka in kai magana za su ji za su saurara to shi yasa ya faɗi haka wajen rasulillahi abinda manzon Allah sun sallama kuma ya tara la ya tasha a su ba zai taɓa tarwatsewa ba tarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa tarwatsewa ba ko yaushe a haɗe yake ba dan tarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda ka ga musulmai kabilu iri daban-daban ra'ayi iri daban-daban a haka kuma ana zaune lafiya shine tarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رضا الله حتم في امتداه نبيه ولله خلصان ولا كسفيه محمد المختار منهم وليه صغاف الخمو قد أفهقت بأتيه وكم تائه عن ولدها وهو يلحظ yace ridallahi hatun yace yardan Allah subhanahu wataala tilas ne dole ne wajibi ne finci dahi da biyi wajen yaban annabinsa ma'ana in dai za ka yabi manzo Allah sallama to Allah subhanahu wataala kasi babu shakku zai yarda da kai in dai za ka yabi manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai yarda da kai walillahi khumsanu Allah subhanahu wataala yana da wasu mutane ke bantattu asiya su ne waliyai tatattu su ne wanda manzo yake magana a- a- a- a- a kansu yake cewa a, billahi ibad law aqsamu a- a- ala Allah da barra Allah subhanahu wataala yana da bayin da inda za su rantse mishi akan wani abu zai kubutar da rantsuwansu wala kasafi to amma duk keɓantattun mutane tatattu kama da musalai da annabawa da kutubai da sittikai gaba ɗaya kan idan aka tara su ba za su iya kasancewa kasafi kamar wanda ya tace ya zaɓa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ba yasa yayi bayani yace Muhammadin al-Muhtari wanda yake nufi da safi a nan shine muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muhtar wanda Allah ya zabe shi minhum a cikin su gaba daya waliyi wanda kuma shine waliyinsa wannan din zai ya kasancewa atufu bayani ne na kasafi din kamar yadda muhammadin kuma atufu bayani ne na wannan kasafi din sai zabuhum ruwan su tafkin su naka ce sagubu jam'in sa siga shi ne ruwa mai zurfi mai yawa teku kan ufi kan an cike su ne an cike duk tekun mursalai da annabawa da dukkan keɓantattu makusantan Allah subhanahu wa ta'ala bi ajihi da ɗan ƙaramin ruwansa ɗan ƙaramin ruwansa aka ce jadawul shi ne ɗan ruwan da yake wucewa ta ƙofar gidanka in aka yi ruwa shi ne jadawul to saboda haka tafkin musulai da annabawa da bayin Allah zaɓaɓɓu gaba ɗaya idan ka tara bai wuce ruwa kofi kofi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya cike musu tekunsu wa kam ta'ihin mutum nawa ne zaka ganshi a ruɗe an wurdiha bai samu ya zo ya sha daga wannan ruwan ba ko bai samu ya nemi shan wannan ruwan ruwan ba wa huwa yalhasu yana nan kuma yana fidda harshensa saboda tsananin kishirwa yana yana ibara ne yana kinaya ne daga waɗanda suka yi zamani da manzan sallama ga gara basa ga manzan Allah a gaban su sun yi zamani tare da shi amma ba su yi imani da shi ba yana magana akan wannan جرى الماء من كفيه يقضي بنبئه yace ruwa ruwa yana ya gudana daga tafukan hannayensa guda biyu ya bi nabihi yana hukunci da ɓuɓɓugowan wannan ruwan ta tsakanin tafukan hannayensa guda biyu ala sun'i maulahu lahu khaira sun'ihi akan abinda ubangijinsa Allah subhanahu ta'ala ya mishi mafificin ma'ana irin baiwa da mu'ujiza wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi rasulun baka shauƙan lahu ubu jiz'ihi salanna urushal mushrikina bi shar'ihi fa zallu fa anqadna humuhina aw asu rasulun shi manzo ne baka shaukan lahu udu jiz'ihi ka a itacen kututturen dabininsa wanda aka sare ya yi kuka saboda shauƙinsa zuwa gare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga itace da kututture wanda aka yanke shi aka yanke usulin ya faɗi kututturen ya rage to manzo sallama yana kutuba akai da ya kaura ya koma cikin masallaci sai da wannan kututturen itacen ta dinga yin kuka kowanne sahabi sai da ya ji wannan kuka wanda hankali baya iya daukan irin wannan sai sai waɗanda Allah ya ba su arzikin imani saboda shauƙin manzan Allah dan ne manzan Allah yana tsayawa a kansa ya daina sai da manzo ya zo ya dafa shi ya ba shi haƙuri tukunan ya dakata ya daina wannan kuka na urushal mushrikina yace mun girgiza mun girgiza gadajen gadajen mushrikai yana nufin mun rusa asalin sallah din girgiza abu ne anan yana nufin mun rusa sarautar sarautar mushrikai ana kinaya da arshu da mulki kinayan mulki mun rusa sarautar mushrikai bi shar'ihi da kuma shari'arsa fa zallu sai suka kaskanta suka zanto makaskanta fa an kazina humu sai muka kubutar da su hina au asu a lokacin da suka shiga cikin barna asali akwai wau a ciki hina au asu ne da wawu jama'a to sai aka cire wannan wawu jama'a saboda sau tari larabawa suna cire wawu jama'a su bar kalmar kawai yanzu irin sa ne a kauli sahihi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa wajib abu wajib ridu abun nan in tal abun nan abu wajib ridu wa salihul mu'minina wa salihul mu'minina rasul usmani sun rubuta bawo an rubuta salihu din sajji da alif da lam da hauhawun ne to asali kuma akwai wawa a bana ana nufin abubakar da umar da usman ne saboda idan aka yi idafan jam'ul muzakkar salim to ana cire nunun da to aka cire nunun din kuma in akwai wawu ma ba za a gane don ba wawu ma ba za a gane sun sahaba a rasul sai suka cire wannan wawu din amma asali akwai wannan wawu din jam'i ne asali binan وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالحون وجبريل وصالحون akwai wasu salihai su ma za su za su ga cikin wannan taron dangin za su akwai wasu salihai to waɗannan salihai su ne abubakar da umar da usman da sai na ali in aka taɓa manzan allah to ba su tsaya ba da shi ne aka cire wannan wadu aka ce wa salihul mu'minina to kamar wannan ne mahabbatuhu dinun zaka wa khaliqatun wa madhi li haqqil hubbi fihi haqiqatun satujza bihi nafsun ilayhi mashruqatun sanaya sana'i ذي الجنان طريقة فأقسم على الجدوى فلست تحنس محبته دين yace soyayyar manzan Allah sallama addini addini ne soyayyar manzo sallama saboda ita ce ita ce ibadar da take raba ka da munafiki ya kasance kai musulmi ne kana sallah kana kuma amma baka kaunar manzan Allah ma'ana kai munafiki ne kenan da soyayyar manzan Allah ne za ka fita a jerin munafikai shi yasa soyayyar sadin addini ne kamar yadda hadisai da yawa suka tabbatar da wannan dinun zaka addini ne wanda yake tsarkakakke tatace wanda zai raba ka da munafiki wa khaliqatun sannan tabi'a ce hali ne mai kyau soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam wa madihi li haqqil hubbi ya ce yabon da nake yi saboda nuna gaskanta soyayya ta fihi a gare shi hakikatun sabitatun tabbatacciya shi abin da yake nufi wa matihi li haƙƙin hubbi fihi hakikatun yabon sadin hakika hakika ne wanda yake tabbatar da cewa soyayyarsa ga manzo Allah sallallahu soyayya ce ta gaskiya satutu zabihi nafsu ilayhi mashuqatu da wannan soyayya duk wani rai wanda yake shauƙin ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a masa sakayya da wannan soyayya Allah subhanahu ta'ala zai sa soyayyar manzon Allah a cikin zuciyarsa saboda zai kwana da manzon Allah zai tashi da manzon Allah ko yaushe yana mishi salati sanaya sanaya a sana'i yace hanyoyi na yabon da nake mishi lil jinani tariqatu hanya ce zuwa shiga gidan aljanna salo daban-daban da yake bi na yaban manzan Allah sassanma salo na tashbihi wani lokaci salo na isti'ara wani lokaci salo na kinaya wani lokaci salo na majazi salo iri-iri na larabci da hanyoyi daban-daban iri-iri na larabci na yabona to hanya ce zuwa gidan aljanna saboda ana cewa aljaza'u min jinsin amali tunda ya nemo hanyoyi da yawa na yabo manza da sassanama to waɗannan hanyoyin za su kasance masa hanya kai tsaye dare zuwa ga gidan aljanna jinan din jam'i ne na janna janna wato gidan aljanna fa aqsim alal jadwa yace ka rantse akan cewa wannan kyauta kyauta a sanadiyar yabon manzan Allah din nan tabbas ne zan samu karantse falasta tuhannasu ba za a danganta ka zuwa ga hinsi ba ma'ana in karantse kan fara ba za ta kama ka ba kasne kasne babu shakku matihu siwal muktari bil aqli ya ba'asu wa aktharuhu jahalun bihi al-mar'u yarhusu fasiru بمدح الهاشمي وحدثوا ثنائي عليه إن ذهبتم والرسل وشوقي إليه ما بقيت وأرسل yace madihu siwal muktari yace rera yabon wani manzon Allah al-muktaru bil aqli yab'asu ay yab'asu bil aqli yana wasa ne da hankali saboda kana faɗa abin da ba shi da hakika abin da ba gaskiya ba amma idan manzon Allah kake yabo to abinda ba gaskiya ba ne ma zai zo ya zamanto gaskiya saboda kowa yana yabon manzan Allah gwargwadon sanin sa ne idan ka yabi manzan Allah sama da saninka to baka sani ba abinda ka faɗa akan manzan Allah din kai ne baka kai wannan makamin ba shi tuntuni ma shi ya wuce ma wannan abin da kai ka faɗa misali ne mutum ya je Abuja ko ya je misali New York ko wani birni babba ya dawo yana ba da labari ya dinga faɗan abubuwan da shi bai taɓa ganinsa ba a majalisa a daba to a bai sani ba abubuwan da yake ganin shi ƙarya yake yi a yayi gaskiya ne yi ne bai je ya ga shi ne bai je ya ga abin da yake faɗa ɗin ba to kamar wannan ne to duk abin da ka faɗa a kan manzo Allah sallallahu alaihi kana ganin guluwi ne ya wuce oba kai din ne baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka sani zaka ga ma ya wuce yadda kai kake faɗa sa to shine wasa ne da hankali yabon wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aktsaruhu jahalu yawancin sa kuma jahilci ne in ba jahilci ba wa zaka yaba me zaka samu a kunsa ga wanda in kai yabe shi kat komai da komai da kake bukatar za ka samu yasa ce yawancin yabon wani manzo Allah ma jahilci ne bihil mar'u da wannan jahilcin mutum ya rufusu yana faɗan maganganu na banza marasa tushe yasa mawaka waɗanda suke yabon masu kuɗi da sarakuna Allah subhanahu ta'ala yake cewa alam tar'annahum fi kulli wadin yahimuna har ake cewa ashiru akzabuhu a'azabuhu ma'ana waka mafi daɗinsa shi ne wanda mafi ƙaryansa wakar da aka ƙara man da aka yi ƙarya wannan wakar ta fi daɗi da saboda haka ne ya ce wakar jahalu bil mar'u yarfusu fasiru bi madihi hashimi wa hadithu yace marmaza kar ku tsaya zama bai same ku ba ku yawo ku tafi da yabon alhashimi bahashimin dangi manzo da sun salama wa haddisu kannan ku yada ku yada yabon sa da ko ina a saurara sana'i alaihi yabon da ni nake mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zahabtu idan na tafi na bar wannan duniya muwarrasu to za a gaji wannan yabon da ake za a ci gaba da karantawa ana yadawa kamar da gashi da yanzu shi rasuwar sama da shekara 600 ɗari bakwai amma ga nan ya gadar mana yabon muna karantawa wa shauƙi ilaihi shauƙi na begina na son haɗuwa da manzo Allah sallama ma bakitu muddin ina raye kuma a duniya mu'arrisu to yana ƙona mini zuciya a can ya ce in zahabtu a nan ya ce ma bakitu in na tafi za a gaji yabon da nake mishi in na rayu kuma shauƙi da son haɗuwa da shi ɗin wannan soyayyar tana ƙona mini zuciya laƙar na da ma ya bugi wa fazar kidahuhu muhibbun alal muhtari kadar tiyahuhu ألا إنه روح الفؤاد وراهه سرائي وجاهي حبه وامتداهه فما لي بمخلوق سواه تشبث يتلقن هذا ما يبغي وفازت إداهه محب محب فائل من النالة لكن نالة محب على المختار من سو من سوير منزو على المختار زاببه ya samu ma ya bigi ya samu duk abin da yake nema wa fazar kidahuhu a ashaminsa itatuwansa na kuri'a sun yi najahi sun ci rabo aka ce kidaɗin wasu itatu ake yankawa daidai da daidai a tara su a watsar da su ana kuri'a da shi wanda laraba suna lokacin jahiliya to shi ya ci wannan kuriya din muhibbun Allah muktari kanar tiyahuhu wanda a hutunsa kuma ya tabbata anan kana din ta mace ma'ana hutunsa ya tabbata shi mai soyayya manzo sallama ya futa da komai ala inna ruhul fuadi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku ji ni sosai ku saurare ni sosai shine ruhi na zuci ma'ana shine rayuwar zuci da manzo Allah ne zuciya ke rayuwa wa rahu sannan kuma shine hutun zuciya asalin alfu'adu din shine abin da ke cikin zuciyar ne alqalbu din shine zuciya sara'i wadata na wajahi da darajata da mulkina da sarautata hubbuhu soyayyar sare soyayyar sare shine kabar mutara din wamti dahu da kuma yabansa a nan yana nufin lafin wannan sharri kamar ya ce sara'i hubbuhu wadata ta dukiyata soyayyar sace wajahi daraja ta mulki na kuma imtidahu yabansa ne min babin lafi wa nashri famali bi makhluqin siwahu tashabbusu saboda haka ce ba ni da wata alaka samsam da wani halitta wanda ba manzo Allah bane ce ba ni da wata alaka ko damuwa ko sila da duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya isa lokaci قصدت وعلام الغيوب بمرصدي لنفسي وللإخوان أشرف مقصدي بمجه النبي الحاشمي الممجد سقوا سقوا بمناكم إن ذكر محمد يفوز به المسقي له والمحدث يجي قصدت يجي نانفا وعلام الغيوب bi marsali wannan wawul hal ne a lokacin Allah masanin gaibi a nan Allah mutum ba shi da mubalaga in ka ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi asalin sa wa ma rabbuka bi zalimin lil abidi mubalagan ba ta aiki kamar yadda ismu tafsiri baya aiki a zatin Allah a lokacin ya ce masanin gaibubbuka gaba ɗaya bi marsadi yana nan akan hanya hanyar da nake kasattu li nafsi shine muta'alliqun bi kasattu na nufa wa kaina wadin ikhwani da kuma sauran yan uwa masoya ashrafa maqsidi mafi darajar nufi da niyya mafi darajar nufi da niyya mafulu bihi ne na kasattu بمدح النبي الهاشمي الممجد da yaban annabi bahashime al-mumajjadi wanda aka darajantar da shi aka bayi daraja sai ku ku amince muta'alliqun ne bi madidi bi madidi ko shi da bi munaku suna tanazuli sai ku bi munaku ma'ana ku amince da samun burace burace duk abin da kuke bukata kuke nema inna zikra muhammadi saboda ambaton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya huzu bil musuki mai sauraron wannan ambaton da yabin zai rabauta wal muhaddisu da kuma shi wanda yake karanta ko yake faɗan wannan ambaton shi ma zai rabauta bihi hadaballahu al-muhala wa haddahu وبالعون والتأييد منه أمده فصلوا عليه تمنه منه رده صوابي وإياكم على الله وحده وإنا لنرجو ذكره يوم نبعث يتبيه دم الله المحال تشي من الله صلى الله عليه وسلم ألا يروس دون كريا دون كريا المحال شيء بمرة توشي ودبابي يوابا wahaddahu da shi kuma ya karya duk wani karya hadama da haddadin da rajifai ne wa bil auni wa ta'idi minhu amattahu da taimako da kuma karfafawa minhu daga shi Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye amattahu ya taimakawa ko ya karawa ya karawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah yake cewa wata kullabi a maddakum a maddakum ko a maddakum bima ta'amaluna bima ta'alamuna fasallu alaihi ku yi ta yi mishi salati ya ku musulmai ya ku mummunai tun da hu min hurif da hu za a ba ku daga gare shi rif da hu kyauta na musamman irin na manzan Allah za a ba ku a sanadiyar yawaita yi mishi salati a nan tun da hu don mabilin majhuli ne sannan mafulin sa na biyu shi ne aka mai da shi na na farko shi aka mai da shi na ibn fa'il sannan ribta ribta da mafulin sa na biyu na farkon na ibn fa'il ne sawabi wa iyyakum yace ladana da ku kuma ma'ana da ladan ku adallahi wahdahu yana kan Allah shi kadai ne shi ne kadai zai iya saka mana babu wanda ya isa ya iya yi mana sakayya na yabon manzo Allah da muke karantawa wa inna da narju dhifahu mu ko muna nan muna tsammani muna tsammanin ko kyautata zaton samun ninkin ba ninkin abin da muke tsammanin za mu samu yau manu ba su a ranar da za a tashe mu a ranar tashin alkiyama a sanadiyar yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kurewar lokaci za mu ba shi khalifa yake mana tare da addu'a
a yan wa Allah zaka da malar da alheri